أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba goma da watan shawwal bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da uku wanda ya dace da goma da wata na biyar watan mayu miladiyya haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin da biyu miladiyya allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya muna jagoranci duniya da alkiyama bayan share kwanakin watan ramadana ana gabatar da tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka yau cikin kaddarawar Allah subhanahu wata'ala da yardarsa kuma da amincewarsa mun sake dawowa a karatun sati a karatun mako da muke yi a kowace talata wanda wannan shine zama na farko bayan watan ramadana zama na goma sha hudu cikin jerin karatun da muke yi kafin mu je hutu muna nan cikin suratul bakara mun karanta aya ta 129 fadin Allah subhanahu wa ta'ala ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم يوضا متاش آية 130 سي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله يجي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه Allah ce wai waye zai ki ya bi tafarkin annabin Allah annabi Ibrahim yarghabu fi'ili ne daga raghiba yarghabu ar-raghba masdar kinsa wane ne zai ki bin tafarkin annabin Allah annabi Ibrahim Allah ce ai ba wanda ya ki ko zai ki akan bin tafarkin annabin Allah annabi Ibrahim illa man safiha nafsahu sai wanda ya wawantar da kansa wanda ya jahiltar da kansa wanda yake jahili bai san aikin da yake yi ba domin annabin Allah annabi Ibrahim kamar da muka faɗa abul anbiya'i awwalu man dayyafa dhayfa ko kuma ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul yana cikin manzalin da Allah ya jinjina wa a rayuwa shi ne Allah yake wa yahudawa raddi Allah ce wa mai yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa babu shi wanda zai kauda kai ya bin tafarkin annabi ibrahim face sai wanda ya wawantar da kansa ma'ana wanda ya zamanto wawa wanda duniya ta ruɗa bai san aikin da yake yi ba Allah ce wala qad istafainahu shi annabin Allah annabi Ibrahim Allah ce wallahi wala qad istafainahu wawul qasami ce kuma lamul qasami ce qad kuma tufidu tahqiq malaman balaga suka ce wannan gardin na khabar ya kai matuka dan Allah ya hada abu guda uku a ciki Allah ya kawo wawun rantsuwa ce Allah ya kawo lamun rantsuwa ce ya ka kuma qad ita ma matsayinta matsayin rantsuwa Allah ce wala qad istafainahu wallahi mun zabi annabin Allah annabi Ibrahim Allah ce wala qad istafainahu haƙiƙa musu Allah mun zabi annabin Allah annabi Ibrahim ubangiji shine ya zabi annabin Allah annabi Ibrahim ta yadda Allah ya sanya sa daga cikin annabawa domin babu wata kyauta da Allah zai yi mutum a rayuwa da ta wuce annabtaka babu ko akwai a ce Allah ya yi mutum annabi babu wata kyauta da Allah zai wa mutum a rayuwa da ta huce matsayi na annabtaka to Allah ce wala qadistafainahu fid dunya anan gidan duniya Allah ce mun zabe shi ba karamin mutum bane ko mun karanto a tafsirin azmi eh Allah subhanahu wataala a saffati yana bayanin cewa ubangiji subhanahu wataala yana bayani akan cewa annabin Allah annabi Ibrahim ubangiji yana bayanin cewa annabin Allah annabi Ibrahim wato ina cikin mutanen da wa innahu la minal mustafai minal mustafin al akhyar ko Allah yace yana cikin wanda muka zaba kuma fitattu a cikin annabawa to annabin Allah annabi Ibrahim ba karamin annabi bane Allah ce wala qad istafainahu fid dunya haqiqan mun zabi annabin Allah annabi Ibrahim a gidan duniya subhanallah subhanallah walaƙad istafainahu fi duniya haƙiƙa mun zaɓi annabin Allah annabi Ibrahim a gidan duniya Allah ya ce wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma shi annabin Allah annabi Ibrahim a gidan lahira yana cikin as-salihin nagartattun bayu maluman tafsiri suka ce idan ka ji alqur'ani mai girma ubangiji subhanahu wata'ala yayi bayanin cewa as-salihin bayan an kira annabi to ana nihin watan yana cikin annabawa ne amma idan aka kawo kalmar as-salihin bayan annabawa ana nihin mutane nagartattu ina fatan kun fahimta idan Allah ya ce as-salihuna a Qur'ani su kadai ba a kawo annabawa ba eh to wannan kalmar ta kunshi hatta an ta kunshi annabawa ta kunshi annabawa ne amma idan aka kira annabawa sannan kuma aka ƙara kirayo as-salihin to ana nihin wannan kalmar ta bi as-salihin ana nihin bayan Allah na gari ya zaka gane wannan ubangi subhanahu wataala yana faɗa a cikin littafi mai tsarki akan abun da ya shafi ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada sai ce was-salihin ko nan suwaye as-salihin mutane bayan Allah nagartattu tun an riga an kawo annabawa amma nan da aka ce wa innahu fil akhirati lamina salihina yana cikin annabawa ake ni ina fatan mun fahimta jama'a mun fahimta wa innahu fil akhirati lamina salihin Allah ce tabbas annabin Allah annabi Ibrahim a gobe alkiyama yana tattare yana tare da annabawan Allah domin sun fi kowa kusanci wa Allah subhanahu wataala ba mutum mafi kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala kusa da annabawa sun fi kowa kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce
له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين
إذ قال له ربه أسلم يا عند أبنججنسا Ubangijinsa sai Allah ya keɓance sai ce, "Izƙala lahu rabbuhu aka danganta kalmar rabbu gawa ga annabin Allah annabi Ibrahim, lokacin da Ubangi Subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabin Allah annabi Ibrahim, "Aslim, ka miƙa wuya." Ma'anar al'islamu huwa al'istislamu lillah, miƙa wuya ga Allah Subhanahu wa ta'ala, wali in lahu bitta'a wal khulus min shirki. ka keɓanta daga shirka ka miƙa jayuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala baki ɗaya to Allah ya ce wa annabi Ibrahim aslim musulunta mi ƙauya qala aslamtu li rabbil alamin yace ba shakka na mi ƙauya ga ubangijin talikai idan muka dibi wannan jumla wannan wannan ayar malumai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita annabin Allah annabi Ibrahim da abu guda biyu a cikin wannan abu wani farin Allah subhanahu wa ta'ala ya dangana annabi Ibrahim gare sa da yace rabbuhu wannan girma ne wa Allah da annabin Allah annabi Ibrahim domin Allah shine ubangijin tahalikai ba wata halitta face halitta ce ta Allah subhanahu wataala a wannan duniyar ko amma sai Allah ya danganta Ibrahim gare sa to wannan matsayi ne Allah ya wa annabi Ibrahim sannan kuma abu na biyu annabi Ibrahim ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala yayi abin da Allah yake so ta yadda ƙarshen al'amarin rabuwa ya yi da al'ummarsa ya biwa ya yi hijira domin kare mutuncin addininsa shi yasa wallahi ba abin da ya kai maka musulunci a rayuwa duk duniya ba mu da abin da ya fice addinin musulunci a rayuwa babu shi addinin musulunci shi ya maka riga shi ya maka wando har da riga da luleti addinin musulunci sai miki hijabi da niqabi addinin musulunci addini ne wanda ya baiwa komi da kowa kariya babu addini mai tausayi a duniya kamar addinin musulunci ya kare haƙƙin namiji ya kare haƙƙin mace ya kare haƙƙin ƙananan yara kai hatta dabbobi musulunci ya yi kariyarsu ba dabbobi ba hatta itace addinin musulunci ya daifin dirkinsu ka dibi hadisin da imamu ahmad ya fitar da shi shugaban halitta annabi muhammad yake cewa man qata'a sidratan fil falati ko fi falatin yastadhillu biha an-nas والبهائم وابن السبيل عبثا وظلما بغير حق له فيها صوب الله رأسه في النار dan an maka addinin musulunci ba wani addini da ya kai sa annabi cewa duk wanda ya kace wata itaciya da take cikin sahara wadda wannan itaciyar ana samun mutane suna zama su huta a ciki ko kuma dabbobi ko matafi mutum yana tafe sai ya gaji ya zo ya zauna cikin wannan itaciyar ya huta ko wata dabba in ta yi kiyo ta gaji ta zo ta kwanta ta huta sai ka tashi ka je ka kashe wannan itaciyar da zalunci ba tare da haƙƙi ba ba tare hanya ba komi ka cire wannan itaciyar annabin Allah ya ce sawwaballahu ra'sahu finnar duk wanda yayi wannan Allah subhanahu wataala zai watan tsumbula kansa a cikin wutar jahannama don Allah ba ba da kariya da itace ba kai musulun addinin da ya baiwa itace kariya ya kake tsammani da mutane shi sa duk wanda zai fito yana fafitigar ana wata protection de fam promotion de fam ede wace ce duka wannan shirman banza ne ake yi a dawo wa musulunci wallahi idan kana son ka fahimci promotion de fam musulunci tuni ya san wace ce mace a addini ya ba ta matsayinta da kimarta da darajanta ta addinin musulunci yawo mace gata wallahi kafin zawar musulunci mace ba kowa bace ba ta da kima ba ta da daraja ba a doke ta wata abu ba kai a zamanin jahiliya idan aka aihuwa wa mutum diya mace malam kasa zama yake cikin al'umma wallahi Allah ya ce ya tawara min alqaumi mun su'i ma bushira bihi yana yana yana boyewa al'umma saboda mummunar bushara da aka yi masa dan wai dan an aiwa masa kiyamaci Allah ya ce ay musikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab sai musulunci ya ce a'a mace wato mutunci kamar kowa daga yanzu Allah ya ce a daina kashe mata idan baban su ya mutu a dinga ba su bagado lizakari mithlu hadhil unsayayn idan mijinta ya mutu tana da ɗaya cikin takwas in yana da ƴaƴa idan bai da ƴaƴa ta ɗaya cikin hudu wannan duka ba kariya bace aka bata Allah subhanahu wataala ya datar da mu to haka addinin musulunci shine addinin da ya wayar da mu addini ne wanda na yan bariki ba wanda ke fahimtar wannan addini sai wayaye idan kaga mutum bai fahimci musulunci ba koda yana ikirarin shi ya waye to in kana neman ba kauye ka zo gare shi ka kare wallahi ba wayayye a duniya bisa da mutumin da ya san addinin Allah addinin musulunci to Allah ya ce wa annabi Ibrahim aslim miƙa wuya da ya san musuluncin ya san amfaninsa sai ya ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya saboda ya san da idan aka je alƙiyama Allah bai da bukata da wani addini wanda ba musulunci ba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min duk wanda yayi wanda ba musulunci ba musuluncin ma kayi alal manhajil kitabi was sunna littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka rike wani abu wanda ba shi ba da sunan musulunci to kana zaluntar kanka ne kawai wallahi kuma musulmi a kullun cikin bincike yake yana tambayar malumma akan miye musulunci yanzu ka ba mota zaka tuka ba zaka samu damar tuka mota ba sai an baka lasisi farmikin tuka mota haka ne ko ba haka bane kana buƙatar ka zan likita cikin al'umma ka zo ka bada gudunmuwa ba za a yi raka yau mutum allura ba daga dan kana ecole de santé shi kenan kana premier a ne da zuwan ka kawai likita isa isa ɗauki allura a baka su mahaukatan ina ne zai yi ba su yi ba dole sai kami sai kayo karatu sai kayo theory ka zo ka yi practically a tiran ko amma ba abin da ake wa karan ake ma hawan karan tsaye sai addinin musulunci shi ne kowa na da ta cewa a ciki kai hatta kasuwanci yanzu ana isa jikin kasuwanci kana son ka koma sai da kaza sai ka nemi wanda yake kasuwanci cikinsa sai ka je ka dinga zama ka ga yadda yake mu'amala da mutane yadda ake sayi ake sarwa a je kutun da mutum a je kano a je ina ne don ya ga ya ake sayan kayan ya ake ɗauko su a kawo su ba haka bane amma musulunci ne don yanzu mun kai wasu iri sai mutum ya zo yana musulunci bai sai da ake yin shi ba sai ga mutum gashi nan kullum zai tashi ya je ya nemi kuɗi amma in ka tsare sai karanta maka fatiha a mujawwida wallahi bai iya ba fatihan nan fatihan nan da ba a yin sallah ba ta babu ita bai karanta ta ba amma duk wasu matakan neman kuɗi ya sani da Allah wannan ba jahili ba ne wannan musulmin kirki ne shi sa annabin Allah yake ce mana kuna aliman au muta'alliman au muhibban ko au sa'ilan au au mustami'a wata ruwaya ka zaman to malami ko kuma mai neman ilimi ko mai sauraron karatu ko mai son karatu yace fala takun al khamis fatahlik kakka zamanto jahili shine nabi ka halaka Allah ya kare mu to annabi Ibrahim ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala kuma ya tsarkake aikinsa dan Allah subhanahu wataala jama'a mu bari mu tsarkake aikin mu dan Allah duk abin da zaka yi dan Allah na rantse maka da Allah Allah ba zai barka ba sai Allah ya karantar da duniya cewa dan shi kake yi ka dibi annabi Ibrahim da yayi aikin dan Allah bai damu da a san shi ba a'a ba damuwar shi ba a san shi damuwarsa abin allah ya tallata allah ba ya tallata kansa ba to kuma sai Allah ya tallata sa idan alkawari na Allah subhanahu wataala a musulunci muddin zaka tallata addinin Allah to shi Allah shine zai tallata ka amma idan ka ce ka fake da addinin Allah ka tallata kanka to ko gidanku ba a sanin ka ina fatar mun fahimta ko gidanku ba za a san ka ba Allah ya kare mu sai Allah ya ce ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله يقول ووصى بها إبراهيم سي النبي الله النبي إبراهيم yayi wasiti ya kwadaitar da ƴaƴansa wannan kalmar wace kalma ce jama'a musulunci kenan ko wa wassa biha ibrahimu banihi annabin Allah annabi Ibrahim yewa ƴaƴansa wasiya ta addinin musulunci su riki addinin da na musulunci Allah ya ce wa yaqub haka ma annabi yaqub yewa ƴaƴansa wasiti akan wannan wasu malaman qira'a suka ce wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaquba banihi wa yaqub yaqub sai zaman to ma'tufu ala maza ala banihi sai annabin Allah annabi Ibrahim yayi wasiya wa ƴaƴansa kuma yayi wasiya wa annabi Ibrahim amma idan ka ce wa wassa biha Ibrahim banihi wa yaqub to sai zaman to ma'anar annabin Allah annabi Ibrahim yayi wasiya ga ƴaƴansa haka ma annabi Yaqub yayi wasiya ga ƴaƴansa ina fata kun fahimta kowace kirha aka karanta malamai suka ce tayi in kaga dama an ramu a sallah ka ce wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaquba ya halitta yayi ma'anarta annabin Allah annabi ibrahim yayi wasici wa ƴaƴansa kuma yayi wasici da wa da annabin Allah annabi yaqub in ga ce wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu annabi ibrahim yayi wasici wa ƴaƴansa shi ma annabi yaqub yayi wasici da ƴaƴansa wannan wani abu sai alqur'ani mai girma jumla ɗaya wasali sai bambanta ma'ana ko to sai Allah ya ce annabi Ibrahim yayi wasici da yayansa iya nawa ke gare sa akwai annabin Allah annabi Isma'il kuma akwai annabin Allah annabi Isma'il Ishaq kowanne daga cikin su ya haifafa domin annabi Ishaq shi ya haifi annabi Yaqub shi kuma annabi Isma'il ta dalilin sani aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai suka yi wasici ya madiyansa wasici da ya ga rayuwa ta zo ƙarshe domin ka mutu ka bar ɗiyanka da addini ya fi ka mutu ka bar su da kuɗi abinda mutane ba su gane ba wallahi azim ka mutu ka bar ɗiyanka a kan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala suna bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi duk inda ake aikin alkhairi da su ya fi ka tara musu garin nan da kuɗi don in ba Allah ya kiyaye ba ka ba su tarbiyya in ka bar musu kuɗi to ɗaya cikin ukun sai ya faru na farin waton za su dinga zalunci a doron ƙasa zalunci zai yawaita ta hanyar lalata ɗiyan mutane ta hanyar cin hanci da rashawa zai iya yin komi don yana da kuɗi sannan kuma idan ka bar musu kuɗi to ɓanna za ta yawaita don dole sai an yawaita ba su san Allah ba san waye Allah ba ko ba su da tarbiyya to shaye-shaye zai yawaita yanzu da za ka dibi ka tsaya ka mai da hankali duk inda ake wata ta'asa idan ka tsaya ka bincika sai ka iske ɗiyan masu kuɗi su ne gaba a kan yi wannan al'amari ba haka ba ne duk inda za a wani abu na saɓon Allah sai ga su ne gaba wajen taimakawa wannan abin ya resir amma alhamdulillahi yanzu tafiyar ta yi tafiya ko sai dai mu tawa Allah godiya ba wani majalisin karatu yanzu a garin ban san shi inda za a zo a yi karatu face sai ka iske akwai masu kuɗin da suke zaune suna taimakawa wannan addini babu shi amma idan ka bar su da tarbiyya da aƙida to na farin za su wayar da mutane su karantar da mutane addini a yi da'awa duk da'awar da za a yi ba a matsayinka na ubansa sai Allah ya baka lada abinda mutane ba su fahimta ba kenan yanzu da za ka sa ɗanka ya haddace alƙur'ani mai girma ka mutu ka bar shi duk fitar da zai ayi da shi wajen wa'azi ya karanta alkurani wallahi sai Allah ya rubuta maka lada dan Allah akwai abin da yafi wannan in yayi wa'azi sai an rubuta maka lada Allah ya datar da mu to annabi Ibrahim sai madiyansa wasici akan su rike addini haka annabi yaqub shi kuma yaqub Allah ya bashi iya guda 12 ko kamar da suratul yusuf take bayani iya 12 Allah ya basa to daga cikin su akwai annabin Allah annabi yusuf alaihi afdalu salatu wa atammu taslim wanda aka bai wa rabin kyawun duniya duka aka tara kyawun mu baki daya a dauko kyawun annabin Allah annabi yusuf shi rabi gare shi mu rabi gare mu amma duk da kyawun annabi yusuf wala shugaban halitta ya fi sa kyawu sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah wane mutum in ji mutuwa ko yo ai in ana dara hidda uwa ake yi in ana zancen maza aka zo gun shugaban halitta an kai karshe tab Allah ya ƙara mana son annabi Muhammad Allah ya raya mu akan cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe muna tallata sunnar manzon Allah ya tada mu karkashin luwa'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu aljanna bayan shugaban halitta annabi Muhammad ya hada mu fada ɗaya da manzon Allah a aljanna ba abun da yake gade shi ko to annabi Ibrahim yayi wasiya Yaqub ma yayi wasiya to ni da kai sai mu yi wasiya mu yanzu dai wasiya mu da ayyan mu arewa kawai yanzu kawai kowa wasiya ce da ɗiya ne arewa kowa ya zo ya jibga tele yara kawai ba abin da suke kallo sai arewa Allah ya sauwake shi yasa yara da da indiyanci duk sun lalace kaji yaro dan karami bai kai shekara bai na hamago ina ya dauko wannan kalmar a indiya ya dauka ka gan shi yaro karami yana wata action ta indiya duk sun lalace sai wanda Allah ya taimaka ko Allah ya taimake mu akan tarbiyyar da ayyamu wallahi tarbiya ba karamin abu bace duk wanda Allah ya baɗiya to Allah ya jibga ma aiki ƙware da gaske iya ni'ima ce amma kuma jarabawa ce ni'ima ce kuma jarabawa ce ai da duk wata ni'ima da Allah zai yi mutum akwai jarabawa a ciki to duk wanda Allah ya baɗa Allah zai jarrabe ka ne gami za ka yi a ciki za ka kyautata masa ko ba za ka kyautata ba kyautatawan shine karantar da shi addini ya san waye Allah ya san waye annabi Muhammad ya san miye addinin musulunci amma yanzu mun bari yara kara zube kuma yanzu ma hatta makarantun nan islamiyya kawai yanzu ba hadafin bane a karantar da yara a samu su a samu su aqida sai kadan daga cikin makarantun ne abin ya zama to kawai shi ma neman kuɗi wannan wani kalubale ne a lokacin da kirista suke nan suke shukar da nan da shekara talatin za ta fito mu musulmi ba da mun bamu da wannan tunanin ai ice tun yana ƙarami ake lankwasa sako idan ya bushe Allah ya karewa za shi yanzu idan kakai mamaki idan aka ce maku ɗiyanku musulmi da suke karatu a lakwalkin nan kirista ka ba su nan da shekara talatin ko ba su zan kirista gaba ɗaya ba kashi 25 ko 35 cikin wa'annan zuwa sun koma kiristoci amma har yanzu musulmi ba mu da tsari na wanda ba musulmi mai rushe musulmi ka hatta wanda ke musulmi a rike shi ya rike musuluncin babu da wannan tsari sai da kullun cin juna muke yi wannan yayi wa'azi wannan walwale wannan yana gaba da wancan yana gaba da wannan ta yaya mu ci gaba duka sai mun aje ra'ayi mu gaba daya kowa ya aje fahimta tai mu dawo wa Allah subhanahu wataala mu ga menene zai taimaka ma yaran gaban mu in babu in babu gaban su nan rayuwa idan mun mutu mun tafi ya rayuwa za ta kasance amma muddin muka tsaya da muke rayuwa a yanzu wannan yayi wa'azi kana gaba da shi wancan yayi wa'azi kana haushi wai kai wa'azi ina haushi na rantsa maka da Allah ba inda zamu tafi dole sai kowa ya je fahimtar sa dawo mu littafin Allah mi annabi ya ce mi Allah ya ce yaran diyanka da diyanka da diyana bayan na mutu bayan ka mutu ya su kasance wannan abin da ya kamata musulmi su dinga sa a kwalwa kenan amma ina ba shi bane hadafin mu kawai hadafin mu a tara kuɗi yaro ya sauke alqur'ani yayi qira'a mai dadi shikenan kai a wuce wurin to yayi qira'a babu aqida ya hake tsammani ga qira'ar akwai amma babu aqida da hake tsammani duk wata guguwa in ta zo gaba za ta yi da shi shi yasa kaga yanzu ta'addanci da sunan addini ya yawa miye matsalar ba a karanci addinin bane yo ai qur'anin ba shi kadai bane addinin sunnar ma addini ce kuma kaddace ƙur'ani shi kadai ba shi bane manufar a'a aiki da shi shine manufa don wallahi da haddace ƙur'ani shine manufa da Allah ya sauko manzon Allah ƙur'anin kai tsaye kowa ya haddace a wuce wurin amma sai aka sabkar da shi aya bayan aya sura bayan sura wani lokaci aya uku wani lokaci aya ɗaya wani lokaci sura me ake da bukata so ake a karantar da al'umma su fahimci aƙida su fahimci manufa mu yanzu musulmin duniyar gaba ɗaya kusan yanzu zamanin duniyar ba Nijar ba duk duniyar yanzu musulmi ba su da hadafi ba mu da manufa ba mu da ita ba mu da kuma wallahi wannan ci baya ne dole sai ku an dawo a fidda girman kai mu fidda hasara da keta da bugudu mu zauna mu ga ya za mu taimaka wa ɗiyanmu da ɗiyan kanmu kai uwayenka sun yi ƙoƙari ka fahimci addinin nan to bayan ka mutu shekara talatin nan gaba ɗanka ya kake tsammani Allah ya datar da mu shi ne Allah yake cewa ya bani inna Allah astafa lakum ad-din yace ya ku ayana Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓar muku addini, wani addini na shi ne addinin musulunci inna dina inda Allahi al'islam, ya ce inna Allah stafa lakum dina falata mutunna illa wa antum muslimun, kada ku kuskura ku rabu da wannan duniyar face kuna masu miƙa wuya ga Allah, kuna masu ƙaskantar da kai ga Allah, wanda ya kamata ɗanka a shekara biyu ya fara magana ka koya mai, marar buka ya ce Allah. madinuka ya ce al'islam man nabiyuka ya ce muhammad ma dusturuka ya ce al'ur'an ma ƙiblatuka ya ce alka'aba ka tambaye shi ma hiyar hikma ya ce a sunna ma hiyar sunna ya ce maka diddul bid'a ma hiyar bid'a ce maka duk abin da aka sanya wanda ba addini ba ne amma yanzu ɗaya mu duk ba san wannan ba Allah kar mu zo duniya mu yi aikin banza to inna Allah astafa lakum ad-din Allah ya zabar muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi kadibi imamuna malik alaihi rahmatullahi ta'ala baban sa horar suwa yayi amma mahaifiyarsa ta kula da shi satin nan mun karanto tarihi imamu shafi ko a mahaifiyarsa gun mahaifiyarsa ya hadace qur'ani mai girma shekarar shi bakwai gun mahaifiyarsa shi imamu maliki shi ma gun mahaifiyarsa da alkur'ani mai girma lokacin da mahaifiyar imamu shafi za ta tura shi karatu wajen imamu malik ta ba shi